الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma ba mu gushe ba cikin karatu cikin suratul baƙara a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da goma sha uku wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari da goma sha hudu. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa man azlamu wato babu ɗaya mafi zalunci, ai la ahada azlamu ba wani mafi zalunci mimman mana'a masajidallahi sama da wanda ya hana masallatai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya kange masallatai na Ubangiji ta'ala an yuzkara fi hasmuhu wato a ambaci sunan Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin waɗannan masallatai ɗin bisalati ta hanyar yin salloli na farloli da na filfili. tasbihi da tsarkakewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan salloli waɗanda suke na farilla da kuma azkaru da kuma ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin karatun Alƙur'ani ko sallah ta nafila da sauransu. Wasa'afi kharabiha Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi tattaki ya yi ta ƙoƙari fi kharabiha cikin rugujewa masallatai na Ubangiji. To, ba wani mafi zalunci daga cikin bayi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala sama da wanda ya zamanto wannan shi ne halayyarsa. Bilhadimi ta hanyar rugujewa waɗannan masallatai na Ubangijin, awit ta'adili ko kuma wafantar da su daga jama'a ya zamanto an kulle masallatai na Allah ba a bauta wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin waɗannan masallatai ɗin. to wanda ya zamanto shi ne sanadi na kullewa masallatai ba wani wanda ya fi shi zalunci nazalat wato wannan ayar ta sauko ne ikhbaran anir rum wato bayar da labari dangane da rumawa allazina kharrabu baitul maqdisi waɗanda suka ruguje suka rushe baitul maqdis wato suka rushe shi lokacin da wato aka turo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bukhtunussar wato tare da wato kiristoci na rum sun tafi wajen rugujewa baitul maqdis a wannan lokaci shi bukhtunussar ya zamanto wato majusi ne ba ma guje ne aufil mushrikina ko kuma wannan ayar ta sauko a cikin mushrikai lamma saddun nabiyya sallallahu alaihi wasallama anil bait yayin da suka kange ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga barin saduwa ga ɗaki na Ubangiji tabaraka wa ta'ala amal hudebiya wato a shekarar hudebiya shekarar hudebiya shine shekarar da aka yi sulhu na hudebiya shekara ta shida bayan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fito da jama'ar shi daga madina su dubu ɗaya da ɗari hudu za su zo su makka dandazo za su zo su yi umara a makka shi kenan sai mushrikai suka hana ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi da sahabban shi shigowa wannan birnin na makka to waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ta sauko ne wato ta dalilin wannan mushrikai da suka hana ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi da sahabban shi su zo su makka su yi umara su kewaye ɗaki na ubangiji tabaraka wa ta'ala su bauta wa allah tabaraka wa ta'ala a nan ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa kha'ifin ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ula'ika wancananka wanda ya zamanto sun hana a shiga masallatai na ubangiji tabaraka wa ta'ala a bauta mishi a cikinsu ma kana lahum to baya halitta a gare su an yadkhuluha su su shiga masallatai na ubangiji din illa kha'ifina face sai suna masu tsoro khabarun wato wannan labari ne amma bi ma'anar amri ma'anarsa shine umarni ma'ana ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha waɗannan mutane waɗanda suke hanawa a bauta wa Allah ta'ala a masallatai to baya halitta su su shiga cikin masallatai din na ubangiji don haka akhifuhum shine ce ai akhifuhum ku tsoratar da su bil jihadi ta hanyar yaƙarsu fala ya dukhuluha ahadun kada wani ya shige ta daga cikin waɗanda suke mushrikai ne aminan halin kasancewar shi yana amintacce ko fala ya dukhulha ahadun kada wani ya shige ta face dai wato yana kada kowa daga cikin mushrikai ya shige ta yana amintacce kowanne ya shiga hankalin shi a tashe baya tunanin cewa zai dawo da rai an gane da kyau yawwa lahum khizyun fi dunya ubangiji subhanahu wata'ala yace wulakanci da kunyata ya tabbata a gare su su waɗannan mushrikai fi dunya a wannan gida na duniya hawanun kaskanci bil qatli da kashewa wato musulmai za su yi ta karkashewa waɗanda lokacin su yayi daga cikin arnawa sannan kuma su riba ce waɗanda ba su mutu ba su zamanto bayansu wasabi da riba cewa wal jizyati da ɗora kuɗin ƙin sallah walahum azabun azimun ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce azaba wanda take mai girma ta tabbata lahum a gare su fil akhirati a lahira huwan naru ita ce azabar wuta na'am ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله Inna Allah wasi'un alim.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce almashiriku wal maghrib wato mahudar rana da mahaɗar rana lillahi na Allah subhanahu wa ta'ala ne. Ayil ardu kulluha duniya ga baki ɗayanta ƙasa ga baki ɗayanta ta Allah ce, li'annahuma nahiyata ha saboda mahudar rana da mahaɗata sassa ne na duniya, sassa ne na ƙasa. Ubangiji ya ce, fa'aina matu wallo wujuhakum duk inda kuka juyar da husakunanku fi salati a cikin sallah, kuka kallata a cikin sallah ta nafila, bi amrihi da umarni na Ubangiji, fatsamma wajuhullahi. Ah, mu karanta ba wannan zala ko wani zala wato wannan labari ya sauko lamma ta'anal yahudu yayin da yahudawa suka yi suka fi naskhil qibla wato cikin canza alqibla da ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam maiki alaihi salatu wassalamu yana fuskantar baitul maqdis yana sallah to da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayar da take bayani akan ya juya ya fuskanci ka'aba shikenan sai yahuda suka yi suka akan dan menene za a canza alƙibla au fi salatin laili ko kuma wannan aya ta sauko ne a cikin sallah fi salatin nafila a cikin sallah ta nafila alar rahilati a saman abun hawa fi safari a cikin halin bulaguro haithu ma tawajjahat duk inda wato dabbar ɗan bulaguro ta fuskanta. Ubangiji ya ce mahudar rana da mahaɗarta duka na Allah subhanahu wa ta'ala ne fa aina ma tuwallu wujuhakum duk inda kuka juya husakunan ku fis salati a cikin sallah bi amrihi da umarnin ubangiji idan ya zamanto a cikin sallah ta nafila ne ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya ba ku damar ya halitta muku ku fuskanci duk inda fuskar bulaguran naku ta kasance cikin sallah ta nafila a saman abin hawanku sannan kuma idan ya zamanto cikin abin da ya shafi fuskantar alƙibla ce saboda a da kuna fuskantar baitul maqdis yanzu kuma ubangiji yayi umarni da a fuskanci alƙibla ka'aba fa thamma wajhullahi anan wato yardar ta ubangiji subhanahu wata'ala take ma'ana fa thamma qiblatuhu hunaka qiblatuhu anan alƙiblar ta ubangiji tabaraka wata'ala take allati radiyaha wanda ya yarda da ita gare ku inna Allah wasi'un alim haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala wasi'un mai mayalwacin fadla ne ya sa'u fadluhu kulla shay'in fadlarsa ya yalwaci dukkan komai alimun sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala cikakken masani ne bi tadbiri khalqihi dangane da tsara lamarin halittarsa gabaki ɗaya
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون نعم وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا يهودا وسك فدا والنصارى da kiristoti aili yahudu wan nasara Yahudawa da Kiristoti wa man za'ama da waɗanda suka raya cewa annal mala'ikata banatullahi, haƙiƙa mala'ikai ‘ya'yan Allah ne mata, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce suka ce ittakhadallahu walada, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rikida. Ƙala ta'ala, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa raddan alaihim, wato saboda mayar musu da martani, ya ce subhanahu. tsarki ya tabbata ga Ubangiji, tanzihan lahu tsarki ya tabbata ga Ubangiji anhu game da rukan ɗa, bal bari dai ma fi samawati wal ardi dukkan abin da yake cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai lahu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, milkan mallakar Ubangiji ne wa halkan sannan kuma halittawa ce ta Ubangiji wa abidan sannan kuma bayi ne na Ubangiji. walmilkiyatu shi kuma milkin abu ya zamanto mallakinka ne kai ka mallake shi tuna filwilada wato ta kore aihuwa wa ubbira bima an yi bayani a wannan guri da ma Allah ya ce ballahu ma fi samawati bai ce ba man fi samawati wal ardi taghliban lima la ya'qilu saboda rinjayarwa dangane da abinda wato ba shi da hankali saboda ma la ya'qilu abin da baya da hankali ya fi abin da yake da hankali yawa a cikin halittu na Ubangiji, to shi yasa aka yi bayani an da ma maimakin a zo da ma. Da ya ce wa ƙalu bi wayun wa duni hako, da wawu za ka iya cewa wa ƙalu ta khazallahu walada, wato wannan ita ce ƙira'a ta jumhurul ƙurra. Ƙurra'u ga baki ɗayansu cikin ƙurra'u saba idan aka ce jumhur guda shida daga cikinsu sun karanta wa ƙalu ta khazallahu walada nafiya almadani wannan ita ce ƙira'arsa abdullahi ibn kathir almaki ita ce ƙira'arsa abdullahi ibn amir ashami shi kaɗai ne ya fita daga cikinsu abdullahi ibn kathir almaki abu amr ibn al'ala albasari alkufiyuna thalatha hamza kisa'i asim dukkaninsu suna karanta wa ƙalu ta khazallahu walada to amma abdullahi ibn amir ashami shi kuma sai ya karanta wato qalu takhadallahu waladan ba tare da wawdin nan ba shine alimun wa qalu wawu lula suqutaha wa kun fayakunu nasbu fi rafi kuffila kamar yadda al-imam al-imam shatibi ya fada wato wa qalu takhadallahu an shafe waw na farko wannan shine qira'a ta abdullahi ibn amir ashami kullun qanituna lahu ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kullun wato kowane ɗaya daga cikin halittu na ubangiji qanituna lahu masu biyayya ne ga ubangiji ta'ala wannan shine tafsirin mujahid ibnu jabar da imamu suddi da sauransu mudi'una masu biyayya ne kullun bima yuradu minhu kowane ɗaya mai biyayya ne dangane da abin da ake nufi daga gare shi wato inuwa mai biyayya ce ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma sama mai biyayya ce ga Allah ƙasa mai biyayya ce ga Allah dukkan halittu na ubangiji subhanahu wa ta'ala masu biyayya ne ga Allah kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani wa fihi to a cikin wannan kuma da aka ce kullun lahu qanituna taghlibul aqili akwai rinjayar da mai hankali akan wanda baya da hankali saboda an yi jam'i da wawun da nun shi kuma wawun da nunun wannan jam'i ne na wanda yake mai hankali na'am badi'u samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun badi'u samawati wal ard ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya kaga halittar sammai da kasai ai mujiduhuma shine ya samar da sammai da kasai la ala misalin sabaka ba tare da wani misali wanda ya gabata ba ma'ana mubdi'uhuma shine ya kirkire su da kanshi ba wani wato wanda ya aikata waɗannan abubuwan ya halitta sama da ƙasa kafin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta sammai da ƙasai. Wa idza qada amran idan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi nufin samar da wani al'amari idza arada ijada amrin idan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi nufin samar da wani al'amari fa inna ma ya ƙulu lahu sani dai kaɗai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa ga wannan al'amarin da ya nufin ya samar da shi ubangiji yana cewa kun kasance fa ya kunu wato sai wannan abin ya kasance ai fa huwa ya kunu wato wannan abin sai ya kasance wa fi ƙira'atin bin nasbi wato a cikin wata ƙira'a fa ya kuna wato wannan abin fa an ya kuna kenan sai ya kasance sai ya zamanto jawaban lil amri jawabi ne na fi'ili amri na kun kasance fa ya kuna sai ya zamanto fa sababiya kenan wanda ake wanda ake rufewa an kafinta wannan ita ce kirar abdullahi ibn amir ashami wato abdullahi ibn amir ashami kun fa ya kunu wanda take cikin alkur'ani guda takwas ce nan gurin akwai guda ɗaya cikin suratu ali imran suratu ali imran akwai guda biyu cikin suratul an'am akwai guda ɗaya suratul nahli akwai guda ɗaya suratu maryam akwai guda ɗaya suratu yasin akwai guda ɗaya suratu ghafir akwai guda ɗaya badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun anan kenan قالت رب أنا يكون لي ولد لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن مثل عيسى إن الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون to waɗannan su ne gurare takwas wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya ambaci kun fayakun a ciki to cikin gurare guda takwas ɗin nan guri guda shida malamai sun yi saɓani cikin wasalin fayakun waɗansu yi fayakuna waɗansu kuma sun yi fayakunu wanda suka yi fayakun su ne mafi yawa cikin waɗanda suka yi fayakuna saboda fayakuna a gurare guda hudu al'imam abdullahi bin amir ashami shi kaɗai ne yake fayakuna da wannan gurin da ali imran farko idza qada amran in qalat rabbi ana kullu wal wal masal qala kadha kala akhir idza qada amran fa inna ma qulu kun fayakuna guri na bi kenan guri na uku cikin suratu maryam idza qada amran fa inna ma qulu kun fayakuna guri na hudu cikin suratu ghafir huwa alladhi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakuna to a waɗannan guraren guda hudu al-imamu abdullahi ibn amir ash-shami shi kadai ne yake karanta fayakuna sauran qurra'u guda shida suna karanta fayakunu amma cikin gurare guda biyu cikin suratul nahli inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakuna anan da shi da al-imamu al-kisa'i haka suke karantawa suna yin shi da fatha hakanan gurin da yake cikin suratu yasin innama amruhu li shay'in innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wato nan ma yana karanta hakanan amma sauran guraren guda biyu wannan an ittifaki akai kowa daga cikin qurrawa haka yake karantawa shine guri na biyu cikin suratu ali imran da kuma cikin suratul an'am وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وانا باتفاق القراء قراء سبع هكا سكي كرنتاوا هكا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون wannan shi ma bittifaqil qurra'i insha Allah idan muka je can gaba za mu yi bayani akai da kuma inda al-Imam Shatibi wato yayi bayani
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙalar lazina la ya alamun, allazina la ya alamuna waɗanda ba su da sani, ai kuffaru makata, kafiran maka waɗanda suke kidahumai jahilai, waɗanda suke tamkar dabobi ko kuma ma sun mafi dabobin ɓata, wa ƙala suka faɗa lin nabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, laula yukallimuna Allahu don menene ya hana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana magana da kanshi baki da baki ko akan harshen mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalamu bi annaka rasuluhu haƙiƙa kai jakadan shi ne. Menene ya hana Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai mana magana baki da baki bai ce lalle shi ya turo ka a matsayin manzo ne nashi zuwa gare mu. ko kuma ya turo da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu ya zo ya gaya mana cewa lalle kai jakadan Allah ne. Auta atina ayatun, ko kuma menene ya hana don menene aya bata zo mana ba min maktara hanahu daga cikin abubuwan da muka nema daga wajenka muka yi ikitirahi ka zo mana da su cikin abin da ya shafi ka baida mana dutsen safa ya zamanto zinari ko ya zamanto wato kana da kwai garake da lambuna ta yadda a cikin lambunan nan koramai su yi ta gudana a ciki ko kuma ya zamanto kayan ko mana wani ɓargaje na sama ya faɗo a kanmu da sauransu kamar yadda muka nema a gare ka ala sidikika wanda yake bayani akan gaskiyarka ubangiji tabaraka wa ta'ala ce to kama ƙala ha'ula'i kamar yadda waɗannan butulin kamar yadda waɗannan kafirai suka faɗa to kazalika kamar haka ne allazina min qablihim waɗanda suke kafunsu min kuffaril umamil madiya na kafirai na al'ummu waɗanda suka shuɗe qala li anbiya'ihim su ma sun faɗa ga annabawansu mithla qawlihim kwatamkacin wannan magana tasu min ta'annuti kwatamkacin ta shine na abin da ya shafi rashin kunya kowace al'umma manzo idan ya zo wa al'ummarsa da saƙo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala to waɗanda suke butulu kangararru daga cikinsu za su yi mai magana wanda take ta rashin kunya wannan magana ta rashin kunya in ma ya zamanto irin yadda kuka faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko kuma wata magana wanda take cike da rashin kunyar wanda su ma usulubi za su yi amfani da shi da zamanin da suke ciki an gane wa talabil ayati da neman ayoyi waɗanda suke kambacin ayoyin da Allah ta'ala ya saukar da su akan wannan manzon nashi ubangiji ta'ala ce tashabahat qulubuhum wato zukatansu ne suka yi kama da juna fil kufri cikin kafircewa ubangiji subhanahu wata'ala wal inadi da kuma ta da karan hanci fihi tasliyatul linnabi sallallahu alaihi wasallam wato a cikin wannan aya da ubangiji tabaraka wata'ala ya gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu cewa haka dama fanɗararru suke tun ma da aka halitta duniya har ya zuwa wannan zamanin haka duk waɗanda suka fanɗare wa Allah haka suke gaya wa manzanni na Ubangiji to a ciki akwai lallashin ma'aiki alaihi salatu wassalam wato kada zuciyar shi ta yi baki kada hankalin shi ya tashi yayi tunanin cewa wannan abin shine aka farawa a kafin shi annabawan da suke kafin shi su ma fanɗararru na mutanen sun musu irin wannan rashin kunya din da rashin ladabi ubangiji ta'ala ce qad bayyana al-ayat haƙiƙa mun bayyana ayo mun bayyana ayoyi filla filla daki daki li qaumin yuqinuna ga mutanen da suke sakankancewa ay ya'lamuna annaha ayatun ga mutanen da suke sanin cewa haƙiƙa ayoyi ne waɗanda suke nuni akan samuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suke nuni akan gaskiyar manzo sallama sannan kuma suke nuni akan dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi gaskiya ne daga wajen ubangiji fa yu'minuna suke ba da gaskiya da aka faqtirahu ayatin neman saukar da wata aya ma'aha tare da waɗannan ayoyin da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar a cikin alkur'ani wannan ta'annutun rashin kunya ne da kuma tada kara hanci na'am
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل على أصحاب الجحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya Muhammad, ya kai abin yabo, inna arsalnaka bashiran wa nadhiran inna arsalnaka haƙiƙa mun turo ka zuwa ga mutane ga baki ɗayansu bil haƙƙi da gaskiya bil huda wato da addini na musulunci da alƙur'ani bashiran halin kasancewarka kana mai bayar da albishir mana ajaba ilaihi ga wanda ya amsa zuwa ga wannan abin da muka turo ka zuwa gare shi ga wanda ya amsa zuwa ga abin da muka turo ka da shi dinnan na shirya dukkan wanda ya amsa ya yi imani da alkur'ani ya shiga addini na musulunci to za ka ba shi wato za ka ba shi albashir da gida na aljanna wa nadhiran sannan kuma halin kasancewarka kana mai gargadi ga mallam yujib ilaihi wanda bai amsa ba zuwa ga abin nan da muka turo ka da shi na alkur'ani bai amsa ba ta hanyar yin imani da shi bin nari da shiga wuta ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala tusalu kai ba za a yi maka tambaya ba ba za a tambaye ka ba a gobe kiyama an ashabil jahimi dangane da ma'abuta jahannam dangane da waɗanda suka fada cikin jahannam ba za a yi maka tambaya a kansu ba ayil kuffar ba za a yi maka tambaya ba dangane da kafirai a ce maka malahum lam yu'minu me ya hana su waɗannan kafirai ba su yi imani ba shin wajen da'awarka ka gaza ko wajen fasaha ko wajen usulubi ka gaza su shigo cikin addini na musulunci a ba za a maka wannan tambayar ba inna ma alaikal balagh sani dai kadai abin da yake kanka shine isar da sakon Allah ba wani abin da yake wajibi a kanka shiryar da su ba a hannunka yake ba a hannun ubangiji subhanahu wata'ala yake to don haka ma dama annaka ballagtar risala wa nasahtal umma fala tusalu an ashabil jahim matukar kayi isar da sako na ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga bayan shi sannan kuma kayi wa al'ummarka nasiha ka bayyana mata abin da shine tsiranta ka bayyana mata abin da idan bata yi riko da wannan abin da ka bayyana mata da shi ba za ta fada jahannam shikenan ka isar wannan shine abin da yake kanka wa fi qira'atin bi jazmi tas'al wato a cikin wata ƙira'a da yi wa tusalu jazma sai ya zamanto kuma mabaniyun lil ma'lum ne kenan wala tas'al an ashabil jahim wato qurra'u sab'a sun kasu gida biyu a wannan gurin waɗansu daga cikinsu sun karanta wala tusalu an ashabil jahim wanda wannan ita ce qira'al jumhur waɗansu kuma sun karanta wala tas'al wanda wannan ita ce qira'an nafi al-madani idan ka cire al-imamu nafi al-madani dukkan qurra'u sab'a sun haɗu wajen karanta wala tus'al wala tus'alu amma al-imamu nafi shine kada yake karanta wala tas'al an ashabil jahim amma sauran suna karanta shi ne akan wato siga na ba da labari ba za a yi maka tambaya ba ya muhammad ba za a maka tambaya ba dangane da 'yan wuta menene yasa ba su yi imani ba menene dalilin da yasa suka shiga wuta a'a shi kuma nan wala tas'al kadda ka yi tambaya an ashabil jahimi dangane da ma'abuta jahannam dangane da siffofinsu da halayensu dan fa innaha shani'atun fadhi'atun halayensu da sufofinsu masu muni ne ko masu razanawa ne masu firkitaswa ne
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Walantar ankal Yahud, wato da ɗai Yahudawa ba za su yadda da kai ba, walan Nasara hakanan da ɗai Kiristoci ba za su yadda da kai ba, hatta tattabi a millatahum har sai ka bi abin da suke kai na addini ma'ana hatta tattabi'a ma hum alaihi min addini har sai ka bi abin da su suke kai shi na addini ai hatta tattabi'a dinahum har sai ka bi addininsu na kiristanci ko ka bi addininsu na yahudanci wato wannan ayar kamar yadda muka karanta wajen abin da ya shafi lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara haka nan yake wato ko waɗansu ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun yahuda ba za su yarda da kai ba san fursan ya zamanto sun yarda cewa kai nasu ne suna ka ne sai lokacin da ya zamanto ka wafaka musu wajen addini hakanan kuma su ma kirista ba za su yarda da kai ba san fursan ya zamanto kai nasu ne suna ka ne sai ya zamanto ka wafaka musu cikin addini wanda hakan ɗin kuma kowanne a ciki bata ne shine ubangiji ta'ala ce kulka ce da su inna hudallahi haƙiƙa shirye na ubangiji ayil islam haƙiƙa addini na musulunci huwal huda shine shirye wa ma'adahu dalalun dukkan abin da yake wani addini na musulunci ne dukkan wani addini wanda ba addini na musulunci bane bata ne wannan addinin wannan addinin sunan shi maguzanci sunan shi rashin wayewa sunan shi bata kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin dukkan wanda ya riki wani addini na musulunci a matsayin shine addini wanda zai bauta wa Allah ta'ala da shi to da dai Allah ta'ala ba zai amshi komai daga wajen shi wannan ba wanda ya riki wani addini na musulunci a matsayin shine addini sannan kuma a gobe kiyama yana ɗaya daga cikin waɗanda suke hasararru taɓaɓɓu wanda za su faɗa cikin wutar jahannam wala initta ba'ata ahwa'ahum ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wallahi wannan lamu kasimin ne wallahi initta ba'ata ahwa'ahum lalle ne idan har ka bi soye-soyen zukatansu allati yad'unaka ilaiha wanda suke kiran ka zuwa gare ta idan ka bi soye-soyen zukatansu wanda suke nema a wajenka ka aikata fardan a kaddara ma ba'da allazi ja'aka min al-ilm bayan abin nan da ya zo maka na wahayi daga Allah ai minal wahayi minallahi bayan abin nan da ya zo maka na wahayi daga Allah malaka min waliyin baka da wani majibincin lamari wanda ya hafazuka zai kare ka daga azabar ubangiji subhanahu ta'ala wala nasirin wala wani mai taimako wanda zai agaza maka yamna'uka minhu wanda zai hana ka daga azabar ubangiji wanda zai hana azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ta zo ta same ka minallahi daga ubangiji malaka min waliyin ba ka da wani majibincin lamari wanda zai kare ka minallahi daga azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala wala nasirin hakanan ba ka da wani mai taimako wanda zai hana ka zai kare ka daga azabar ubangiji ta'ala na'am الذين وآتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Allazina ataina humul kitab waɗanda muka ba su littafi, muftadaun, wannan muftada ne, ya tulunahu suna karanta wannan littafin da muka ba su tilawatan karantawa haƙa tilawatihi haƙiƙanin karanta shi, ya tulunahu haƙa tilawatihi, wato suna karanta wannan littafin da aka ba su, ayyaƙara'unahu kama unzila. suna karanta wannan alkur'ani ko wannan littafin da aka saukar da shi ga annabinsu idan mutanen annabi musa ne littafin attaura idan mutanen annabi isa ne littafin injila idan mutanen annabi dawud ne littafin zabura idan mutanen annabi wane ne littafin da aka saukarwa wannan annabin to ubangiji ta'ala ce suna karanta shi kama unzila kamar yadda aka saukar da wannan littafi din ba tare da sun cusa wani abu a cikin shi ba abin da babu shi ko sun cire abin da akwai a ciki suka aje shi a gefe ɗaya wal jumlatu halun wato wannan jumla ta yatlunahu haqqa tilawatihi hali ce ma'ana allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafin Allah muka ba su littafi na alqur'ani yatlunahu haqqa tilawatihi halin kasancewarsu suna karanta alqur'anin haƙiƙanin karanta shi wa haqqa da yace kuma haqqa tilawatihi nusiba an mai wasali sama alal masdar wato akan cewa shi din wato sifa ne na masdari wanda aka shafe shi sifa ne na masdari wanda aka shafe shi ma'anar yadda karatun yake wajen tafsirin alladina atainahumul kitaba yatlunahu tilawatan haqqat tilawati an gane ku suna karanta shi karantawa matukal karanta shi ma'ana yaqra'unahu mujawwadan murattalan bi khushu'in wa khudu'in wato suna karanta alqur'ani da tajwidi a jere ba da gaugawa da hayaniya ba sannan kuma kamar yadda mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalamu ya zo da shi layan na amma warada wala ya na alaihi ba sa ragewa komai daga abin da alkur'ani ya zo da shi sannan kuma ba sa ƙara wani abu daga yadda aka saukar da shi ya atamiruna bi amrihi wa yantahuna bi nahyihi suna bin umarnin alkur'ani suna nesantar abubuwan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hane game da abin da ya shafi abubuwan da baya so a cikin alkur'ani wa yusaddiquna wa'adahu wa wa'idahu suna gaskata alƙawali na gidan aljanna ga wanda ya imani da Allah ya yi biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma suna gaskata narko na azaba ga dukkan wanda ya butulce wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kangare mishi wa yatadabbaruna ma'aniyahu sannan kuma suna lura da ma'anoni na alkur'ani din ayoyi na alkur'ani me suke ɗauke da su na ma'ana sannan kuma ya amaluna bi muhkamihi wa yufawwiduna ilma mutashabihihi ila Allah ta'ala suna yin aiki da muhkam ɗinsa. muhkam shine wanda ba a shafe shi ba sannan kuma wanda ma'anar shi a fili karara take sannan kuma suna fawwara sanin mutashabi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi an gane ula'ika sannan kuma wala khabaru to labarin shine ula'ika yu'minuna bihi wancananka sune waɗanda suke ba da gaskiya da shi nazalat wannan aya ta sauko ne fi jama'atin a cikin waɗansu jama'a na sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mutum 42 ko mutum 32 ko mutum 30 daidai wanda suka iso daga habasha an gane ku nazalat fi jama'atin wato wannan ayat ta sauko cikin waɗansu jama'a mutum arba'in ne mutum talatin da biyu sun fito daga habasha mutum takwas kuma da mutum takwas daga cikin malaman yahudawa wanda suka fito daga can sham daga cikinsu akwai bahira arrahib qadimu min al-habasha wato sun iso madina daga can habasha wa aslamu sai suka musulunta wa aslamu sai suka musulunta suka zamanto suna karanta alqur'ani hakikanin karanta shi ubangiji ta'ala ce wa man yakfur bihi dukkan wanda ya kafirce da shi ai bil kitabil mu'ta dukkan wanda ya kafirce da littafin da aka bashi bi an yuharrifahu ya canza ma'anar shi ya jirkita ma'anar shi ya fassara shi bayan da Allah ta'ala yake nufi ba bayan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi ba bayan da magabata na kure suka fassara shi ba muta'ammidan kuma yayi haka da gangam fa ulaika humul khasirun ubangiji subhanahu wata'ala ce wancananka sune waɗanda suke tababbu limasirihim ilan nar saboda makomasu zuwa ga wuta almu'abbadati alaihim wanda take abar dawo masuwa a gare su na'am يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya bani isra'il wato ya ku ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam uzkuru ni'imati ku tuna ni'imata mana allati an'amtu alaikum wanda na, wanda na zuba ta akan ku bishukuri alaiha ta hanyar godewa wannan ni'imatawa wa anni faddaltukum haqiqa ni na fifita ku alal alamina wato a cikin yan alam din zamaninku taqaddama mithluhu wato kwatamkacin wannan ayar ta gabata a can cikin nusu na farko ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi sannan kuma a nusu na biyu wa anni faddaltukum ala alamin cikin wala talbisul haqqa kenan ko na'am واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqu yawman wato khafu yawman ku ji tsoron azabar wani yini wanda yinin wannan nafsun rai wanda take mai laifi ko nafsun mu'minatun rai wanda take mu'mina la tughni shay'an ba ta wadatar da komai shine la tajzi shay'an ba ta wadatar da komai an nafsin kafiratin daga rai wanda take kafira wato mumini a ranar tashin alkiyama baya amfanar da komai baya wadatar da komai ga kafiri ko da wannan kafirin ɗansa ne kamar yadda ya afku ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam kuma ko da wannan kafiri ɗin mahaifinsa ne kamar yadda ya afku ga annabi ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da wannan ran ɗan uwansa ne na jini wanda yake kafiri ba zai amfana da shi komai bai kamar yadda kuma zai ya afu ga waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wala yuqbalu minha adl sannan kuma ba a amsar fansa daga wannan rai din la yuqbalu minha fida'un ba a amsar fansa daga wannan rai wanda take kafira wala tanfa'uha shafa'atun sannan kuma ceton masu ceto ba za ta amfane ta ba saboda ceto baya amfani ga mutumin da yake arne ne duk wanda yake arne ne dama shi Allah ta'ala ba zai ba da damar da za a cece shi ba fa malana min shafi'in wala sadiqil hamim wala hum yansarun sannan kuma su ba a taimaka musu da komai la yumna'una min azabillahi ba a kare su daga azabar ubangiji subhanahu wata'ala to bi hadal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك